والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه دخل على المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وقد أخر الصلاة يوما بالعراق فقال ما هذا يا مغيرة أليس قد علمت أن جبريل عليه السلام نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال بهذا أمرت
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايا في أمواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Usman ibn Affan da ke nan gadon kaya a wannan gari na Kano a wannan yammaci na Asabar yau muna 24 ga watan Jumadal Ula hijirar Annabi sallallahu alaihi wa sallama 1447 wanda kuma yake daidai da 15 ga watan 11 miladiya ta 2025 a wannan majalisi na mako-mako da muke karatu cikin wannan littafi mai suna at-tajrid as-sarih li ahadith al-jami' as-sahih wallafar al-imam al-hafiz abu al-abbas ahmad ibn abd al-latif az-zabiri rahimahullah ta'ala amin wannan shine darasin mu na 264 a cikin wannan littafi wanda a yau zamu karkare hadisin أبو مسعود الأنصاري أقبة بن عمر رضي الله عنه آمين سنن مشيغا حديث غبا حديث راجع ابن مسعود نيكو حذيفة بن اليمان نعم wani hadisi kamar yadda muka karanta a darussan da suka gabata abu mas'ud al-ansari shi ne rawaito hadisin daga annabi sallallahu alaihi wasallama yayin da ya shiga wajen mughira ibn shu'ba radiyallahu anhu ya same shi ya jinkirta sallah a wata rana a lokacin yana iraki sai yake tambaye shi ma haza ya mughira wannan istifham ne na istinkar me yasa ka kai haka ya kai mughira alaysa qad alimta anna jibril aljadda shine ce alasta alasta kad alimta mace alaisa don wannan din ba ya halatta ya juzu lakin aljadda abinda aka fi aka fi shine a ce alaisa alasta tunda yana magana da shi ne ce alasta kad alimta kama ya san ce ya juzu din shi kansa ya ce alaisa kad alimta anna jibril nazala fa salla fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baka san cewa jibril alaihi salam ya sauko ba ya yi sallah fa salla rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi ya yi sallah bayansa thumma salla sannan ya sake dawowa ya yi sallah fa salla rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi ya yi sallah bayansa thumma salla sannan ya sake dawowa ya yi sallah fa salla rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi ya yi sallah bayansa thumma salla fa salla rasulullah sallallahu alaihi wasallam wato har sabi biyar ko kwanaki biyar sun makala bi haza umirtu ce to da wannan ne aka umarce ni ko bi haza umirta da wannan ne aka umarce ka wanda ya umarnin shine Allah subhanahu wataala mun ce wani hadisin jibril wanda yake bayanin lokutan sallah guda biyar da yayi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an farlanta wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salloli biyar kuma umarce shi da yayi su a cikin a cikin lokutansu inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta jibril alayhi salam yazo yayin sallar da annabi sallallahu alaihi wasallama a lokuta mabambanta sannan ya nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan sune lokutan da Allah ya ce ai sallolin nan guda biyar a cikin su to an rawaito wannan hadisi baya ga wannan ruwaya ta Abi Mas'ud al-Ansari kamar da muka faɗa a karatun da ya gabata an rawaito shi hadisin Abdullahi dan Abbas da hadisin Jabir dan Abdullah da hadisin Abu Sa'id al-Khudri da Abu Huraira da Abdullahi ibn Amr ibn al-As da Abdullahi ibn Umar da Anas ibn Malik amma babu ɗaya daga cikin waɗannan da aka fitar da hadisi wato ashabu abin da sahihai ne suka fitar da hadisin su wato bukhari da muslim ba su fitar da hadisin ɗaya daga cikin waɗannan sahabban ba sai shi wani hadisi na abu mas'ud al-ansari to amma kamar yadda imam bukhari shi da kansa duk da bai fitar da ɗaya daga cikin waɗancan hanyoyin da muka ambata ba shi da kansa yake cewa asahhu shay'in fil mawaqit hadithu jabir wai hadisin jabir shine mafi inganci cikin hadisan da suka zo suka yi bayanin lokutan sallah guda biyar wani hadisi shine wanda imamu ahmad ya fitar da shi a cikin al-musnad hakanan da tirmizi da nasa'i da sun fitar da wannan hadisi tirmizi bai kawo lafazinsa ba amma ya koro isnadinsa kuma sai ya yi ihala zuwa ga hadisin abdullahi dan abbas wanda ya fitar da shi gabanin wannan bai kawo lafazin hadisin jabir ba ya kawo hadisin abdullahi dan abbas sai kawo sinadin hadisin jabir sannan sai ya yi ihala wato ya mayar da mutane zuwa ga lafazin hadisin abdullahi dan abbas tunda duk abu ɗaya suke fada suke magana a kansa lafazin hadisin yadda yake cewa ya yi ja'a jibrilu ila nabi sallallahu alaihi wasallam hina malat shamsu jibrilu ya sauko zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da rana ta karkace daga tsakiyar sararin samaniya wato lokacin zawali lokacin da azhar ta shiga faƙala sai ya ce kuma ya muhammad fasallin zuhura hina balata shamsu ya ce da shi ya muhammad sallallahu alaihi wasallama tashi kai sallaci azhar lokacin da rana ta karkace wato farkon lokacin ta kenan ثم مكث حتى إذا كان فيء الرجل مثله sannan ya zauna har sai da lokacin da inuwa ta zanto daidai da tsayin mutum daidai da tsayin mutum ja'ahu lil asri sai ya dawo ya ja shi sallar la'asar wato a farkon ita ma a farkon lokacinta lokacin da inuwar mutum ko inuwar kowane abu take daidai da shi ثم قال فقال سيتي قم يا محمد فصل العصر يا محمد تاشك يصلي العصر ثم مكث حتى إذا غابت الشمس حتى إذا غابت الشمس جاءه سنة زونا سيد رانا تفادي سيزو مسا فقال قم فصل المغرب تاشك سلاش مغربا لوكتين رانا تفادي فقام فصلاها حين غابت الشمس النبي سلاشي تلوكتين رانا تفادي ثم مكث حتى إذا ذهب الشفق sannan ya zauna har sai da wannan shafaki wato wannan jajajajen da yake wato abin nan a gabas ya ɓace rana ta abin nan ta abin nan lokacin isha'i kenan ya tabbata faƙala sai ya ce da shi kun fasallin isha tashi ka sallaci isha'i faƙama fasallaha ya tashi ya sallaci isha'i ثم جاءه جبريل حين سطع الفجر to sannan jibril ya sake dawo masa lokacin da alfijir yake to hasken alfijir yake to asbahi tayi faqala ya muhammad qum fasalli yace ya muhammad tashi kai sallah faqama fasalla subha ya tashi ya sallaci asuba thumma ja'ahu min al-ghadi to wannan lokuta wato guda biyar jibril ya zo ya nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallama muktarin kowane lokaci wato farkon kowane lokaci sannan kashi gari jibril ya sake dawowa faƙala abin hina kana fai'ur rajuli mithlahu lokacin da inuwar mutum ta yi daidai da shi lokacin da inuwar mutum ta yi daidai da shi faƙala sai ya ce kuma ya muhammad fasalli tashi kai salla faƙama fasallar zuhura tashi ya sallaci a zahar ƙarshen lokacin sallar al'asar shi ne farkon lokacin ƙarshen lokacin sallar azhar shi ne farkon lokacin sallar la'asar saboda haka sai ya zo ya sallace sallar la'asar a daidai wannan lokacin sallar azhar a daidai ƙarshen lokacinta ƙarshen lokacinta wato lokacin da inuwar kowane abu ta zanto daidai da shi ثم جاءه حين كان فيء الرجل مثليه sannan sai ya sake dawo masa lokacin da inuwar kowane abu ta zama biyunsa wato ta ninka shi biyu shi ne wato ƙarshen lokacin sallar abin nan a la'asar ƙarshen muktarinta faƙala ƙumiya muhammad to ƙarshen lokacin sallar la'asar shi ne faɗuwar rana amma ƙarshen muktarinta shi ne an ya kuna zillu kulli shai'in misilaihi kowane abu inuwarsa ta ninka shi biyu to wani shi ne ƙarshen muktarinta sai ya zo faƙala ya ce ƙumiya muhammad fasalli la'asara ta shi ka sallaci la'asar ثم جاءه للمغرب حين كا حين غابت الشمس وقتا واحدا لم يزل عنه sannan sai ya zo masa lokacin da rana ta faɗi yadda ya zo a jiya daidai faɗuwar rana haka yanzu ma ya zo daidai faɗuwar rana wanda yake nuna maka ita sallar magariba lokaci ɗaya gare ta ba ta da muhtari da zaruri lokacin ta ɗaya ne shi yasa ya kuma dawowa a daidai wannan lokacin فقال اسقم فسل المغرب تاشك يسلاش مغربا ثم جاءه للعشاء حين ذهب ثلث الليل الأول سنة سيزو مسد إشاء لوكتن ثلث فرق ندري يتفي ولكن هو مكشيني كرشان واتو لوكتن سلر إشاء ثلث فرق ندري إذن يوتي فقال قم فسل فالإشاء تاشك يسلاش إشائي saboda ka kaga ita ma ya zo a lokaci guda biyu ya zo lokacin da shafaki ya bace sannan kuma ya zo lokacin da yake karshen sulusun dare sulusun farko na dare sun maja'uhu da subhi sannan sai zo masa da asuba hina asfara jidda lokacin da gari ya fara haske faƙala kun fasalle subha shi ma wannan shi ne lokacinta na daruri lokacin da ya zanto har gari ya fara sha kaga ita ma lokuta guda biyu sun makala sai ya ce da shi ma bai na hazai ne waktun kullu tsakanin nan na farko da yinin farko da na yini na biyu to shi ne lokacin gaba ɗaya saboda haka ya zo nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallama kowace sallah muftarinta da kuma lokacin dalurinta farkonta da ta wannan shine mafi ingancin hadisin da ya zo bayanin abin daki-daki kamar yadda imam al-bukhari yake faɗa shine hadisin jabir imam abu dawud ya ka hadis ya ka wani sashen hadisin amma ta'liqan ba tare da ya ka cikakken isnadinsa ba a wannan hadisi zamu ga cewa mughirah ibn shu'ba ya jinkirta sallah kuma hadisin cikakke kamar da yake cikin a cikin littafin bukhari din dan ya takaita shi ko shi mai littafin namu ya takaita hadisin asali urwa ne ya shiga wajen umar dan abdulaziz ya ga ya jinkirta sallah to da haka shi kuma ya bashi labarin abin da ya faru tsakanin mugera da kuma abu mas'ud al-ansari da daga nan hadisin ya samu na cewa ga lokutan sallah yadda suke to wannan jinkirta sallah da aka ce umar dan abdulaziz yayi da da shi shu'bat ibn al-hajjaj wani abu ne da ya faru a wata rana ba kuma jinkirtawa ba ce ta su bari har lokacin ya fita a mugira eh mugira tun shu'ba wannan jinkirta sallah da Umar dan Abdul Aziz da al-Mugira tun shu'ba suka yi ba jinkirta sallah ba ce ta su bar ta har lokacin ta ya wuce a sun bar ta ne lokacin da aka saba yin ta ba su yi ta ba su yi ta a lokacin da aka saba yi ba amma ba wai sun bari ba har lokacin ya fita a shi yasa a arwayar arwayar Laif ibn Sa'd na wannan hadisin daga Zuhri sai yace inna Umar akhara al-'asr shay'an ya dan jinkirta akhara al-'asr shay'an ya dan jinkirta sallar asar kaga ba wai ya bari lokacin ta ya fita ba shi yasa a ƙarshen hadisin zamu ga urwa ibn zubair sai ya kawo hadisin aisha wacce take nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana gaggauta sallar la'asar yana gaggauta sallar la'asar yayi ta tun gabanin rana ma bata fita daga cikin daki abin nan gidanta ba amma ba wai suna yi bane irin yadda sarakunan banu ubayya suka rike daga baya akwai abin da ya faruwa daga daga sarakunan bani ubayya daular bani ubayya da suka rika jinkirta sallah suka rika jinkirta sallah har wani lokaci lokacin ta ma yazo zai fita to ba wai irin wannan bane sai yasa yadda lafazin yake nunawa akhara salata yawman kaga ba ba, ba wani abu ne da yake yin sa a kowane lokaci shi yasa hadisin Usama ibn Zaid da muka ambata a wancan karatun yace anna umar kana qa'idan 'ala al-minbari fa akhkhara al-'asr shay'an wanda yana nuna maka cewa ba ba wannan bane wanda ya faru a lokacin shi umar dan abdul aziz yana gwamna a a madina a lokacin khalifancin al-walid ibn abdul malik kuma a wannan lokacin kamar da suka ce wato bai tsammaci cewa haka abin ya kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wajen tantance lokutan sallah ba bai tsammaci cewa jibrilu ne da kansa Allah ya aiko ya zo ya nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallama lokutan sallah a aikace shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama al'ummarsa ta gani a wajensa yace kuma sallu kama ra'aytumuni usalli yadda kuka ga ina sallan nan haka za ku yi sallah saboda haka al'umma ta dora koyi da shi a cikin waɗannan lokutan da suka ga yana yi kuma wannan shine dama umarnin da Allah subhanahu wataala ya ba ma wannan al'umma laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kuna da abin koyi mai kyau tattare da annabi sallallahu alaihi wasallam idan al'umma za ta yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam cikin abubuwan da ba su zama wajibi ba to ina ga abin da yake farilla ne rukuni ne babu shakka babu wani wanda zai iya za a iya kallon shi a kwaikwaye shi a cikin irin wannan abin kama annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka shi yazo da sallar shi kuma ya koyar da sahabbai yadda za su yi sallah saboda haka a cikin waɗannan lokutan da aka nuna masa a cikin ne kuma ya yi sallah saboda haka kuma wasu hadisai da dama suka zo da suke nuna ga farkon lokacin wace sallah ga ƙarshenta ta to shi a wancan lokaci shi Umar dan Abdul Aziz bai da wannan ilimi na wannan hadisin wannan hadisin bai zo masa ba wannan hadisin bai zo masa ba saboda haka sai ya tafi akan abinda yake al'ada da mutane a wannan lokacin kuma alqur'ani kun san bai fito karara ya nuna cewa azhar ga lokacin ta la'asar ga lokacin ta magriba ga lokacin ta an yi ishara zuwa ga lokutan sallah a dunkule amma bin su daki daki kamar haka wannan sunna ce ta zo da shi to saboda haka daga baya shi kansa Umar dan Abdul Aziz bayan ya samu wannan ilimin sai zanto hatta ma'aikatansa da yake tura garuruwa yana musu wasiya da wannan yana rubuta musu ya aika musu cewa su kula ga lokutan su kula da lokutan sallah kada su rika bari lokacin sallah yayi har ya zo wuce ba a yi sallah ba saboda haka abinda ya zo ya samu wasu daga cikin sarakunan Banu Umayya suna yi sai ya canza shi a aikace sai ya canza shi aikace kuma duk sanda ya ga ya ji labarin wani daga cikin ma'aikatansa yana wannan sakaci yakan aika masa da fada akan wannan yakan yi masa fada sosai akan wannan a cikin musnad na imam ahmad da al-mu'jam al-kabir na at-tabarani riwayar ma'amar daga zuhri na wannan hadisin yake cewa fa ma zala umar يعلم وقت الصلاة صلاة بعلامة حتى فارق الدنيا tun daga lokacin bayan wannan abu ya faru ya ji wannan magana daga urwa ya rawaito masa wannan hadisi na Abu Mas'ud al-Ansari sai ya zanto bai gushe ba yana sanya ma kowace sallah alama alamar shigarta da fitarta har ya bar duniya wato ya tsaya sosai wajen kula da waɗannan lokutan kamar yadda suka zo a cikin wannan hadisi a ruwayar habib ibn abi marzuq wadda tana cikin ilal addara qutni da kuma tamhid na ibn abdul bar yake cewa fa bahatha umaru an zalika hatta wajada sabtahu umar ya sake bincike game da wannan lokuta har ya ƙara tabbatarwa da cewa haka lokutan suke fa ma zala umar indahu alamati sa'at yanzuru fiha hatta qubida qubida rahimahullah haka mai gushe ba tun daga lokacin yana da alamomi na lokuta lokutan sallah wanda yake sa ido a kansu har ya bar duniya saboda haka ya tsaya wajen kula da wannan ya zo cikin sahihai ne hadisin Abu Umama ibn Sahal yake cewa sallaina ma'a Umar ibn al-Khattab ma'a Umar ibn Abdul Aziz az-Zuhra tarana mun yi sallar az-Zuhr tare da Umar dan Abdul Aziz thumma kharajna sannan sai muka fita hatta da kalla ala anas ibn malik har muka shiga inda anas dan malik yake fa wajadnahu yusalli al-asr sai muka same shi yana sallar al-asr so sun gama azhar sun shiga sai suka samu anas dan malik sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam shi a lokacin yake al-asr fa qultu ya ammi ma hadhihi as-salah sai abu umama ibn sahl yace ya ammi wannan wace sallah ce kake yi qala al-asr في صلى العصر وهذه الصلاة وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه وانا itace sallar da muka rika yi tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam wato kaga ya nuna cewa lokacin da suka sallace azhar sun jinkirta ta har karshen lokacin ta to wannan shine jinkirtawar da mutane suka rika yi wa sallah a lokacin to shine da suka shiga sai suka samu ai lokacin da su suka gama azhar shi kuma lokacin al-asr yake yi imam muslim ya fitar da hadisi daga abdullahi bin samit radiyallahu anhu shi kuma daga abi zar radiyallahu anhu yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa da ni kaifa anta idza kanat alayka umara'u akhiruna as-salata an waqtiha yaya ka iya lokacin da zaka samu kanka tare da sarakunan da suke jinkirta sallah ba sa yin ta akan lokacinta aw yumituna salata an waqtiha ko kuma annabi yake cewa suna kashe sallah ba sa yin ta a lokaci a lokacin ta kala sai shi Abu Zar yace ya Rasulullah fa ma ta'muruni to idan na suke kaina a wannan zamanin da zan to shugabanni suna barin sallah har lokacin ta zo karshe ba su yi ta ba to ya zan yi a lokacin zan musu tawaye ne ko ko a'a za mu je mu mu kafa masallacin mu daban mu yaƙe su shi ne sai annabi ya ce da shi sallis salata li waqtiha ka je kai sallar ka a lokacinta da zarar lokacin yayi kai sallar ka ko da kai kadai ne sai kai sallar ka fa in adraktaha ma'ahum fa salli in ka zo kuma ka samu suna yi sai ka yi su ku yi ku sake yi fa innaha laka nafila sai ta zanto maka nafila saboda haka maimakon ka nuna tawaye gare su wanda abin ba zai kyau ba don za su fito su yaƙe ka wasu yi maka abin da zai cutar da kai to kai sallar ka kai kadai a farkon lokaci idan ka riske su za su yi sallah to sai ka shiga sallar tare da su kaga ba za su ce ka kaurace musu ba sai ka yi sallar tare da su amma ka yi ta da niyyar nafila to wannan shine abin da a wannan lokacin sahabbai suka rika yi sukan yi sallar ta a lokacinta idan suka je suka samu shugabannin ba su yi sallah ba sai su bi su don a wancan lokaci duk inda aka ce ga shugaba to shine liman shi yake jin sallah shi yake alƙalanci shi yake abubuwa duka saboda a wancan lokacin shugabannin su ma makaranta ne to amma harka ta ta rayuwa sai zanto ana samun wani lokaci an yi sakaci cikin wasu al'amura to ita sallah ba abin wasa bace ba za ka bari lokacin ta kana sane wuce ba sai ka tashi kai sallar koda kai kadai ne in ya so in ka zo sanda za su yi sai ku yi tare da su to wannan ita ce a koyarwar da sahabbai suka rika amfani da ita a daidai wannan lokacin saboda haka suka rika yin umarni da haka kuma suka rika yin su ma a aikace haka duk wanda ya tambaye su to sukan ba shi wannan ansar haka nan manyan tabi'ai haka nan wannan manyan tabi'ai su ma haka suka rika yi to wannan shine karshen hadisin Abu Mas'ud al-Ansari sai hadisin Hudhaifa bismillah
قال كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه فقال أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الفتنة قلت أنا كما قال قال إنك عليه أو عليها لجريم قلت فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والعمر والنهي قال ليس هذا أريد ولكن الفتنة التي تموت كما يموت البهر قال ليس ع- ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها بابا مغلقا قال أيكسر أم تف- أم يفتح قال يكسر قال إذا لا يغلق أبدا فقيل لحذيفة أكان عمر يعلم الباب قال نعم كما أن دون الغد الليلة إني حدثته بحديث ليس بالأغالي فسئل من الباب قال عمر
آه، عن حذيفة رضي الله عنه الصلاة كفارة وانا شيني باب أتكين وانا أبدا الصلاة كفارة صلى كفارة عن حذيفة رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند عند عمر رضي الله عنه من كسن منا زوني تارد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقال سي سيدنا عمر تشيك أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة wane ne daga cikinku ya haddace maganar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi a kan fitina ƙultu sai huzaifa tubnul yaman ya ce sai na ce ana ni ne na haddace maganarsa a kan fitina kama ƙalahu kamar yadda ya faɗa wato na haddace ta kamar yadda ya faɗe ta ba ƙari ba rage قال إنك عليه أو عليها لجريء sai sai na umar ce lalle kai a kansa wato a kan abinda ya shafi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ko kuma akan wannan magana tambayar da aka yi la jari'un kana da karfin hali to kana da karfin hali ba ba ba tsoro tare da kai قلت سيف زيفا يتي فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي سيف زيفا يتي لشي فتنة متن cikin ahalinsa da dukiyarsa da 'ya'yansa da maƙocinsa sallah da azumi da sadaka da umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna suna kankare ta to duk fitinar da take ta samu mutum dangane da ahalinsa wato ahalinsa sun sa shi ya fada wata fitina da ta shafi addininsa da ya yi sakaci da addini saboda biya wa ahalinsa bukata biya wa iyalansa bukata ko ya biya wa 'ya'yansa bukata ya sa ya kauce wa hanyar Allah ya yi rashin gaskiya ya nemi kuɗi ta hanyar da bata dace ba don ya biya musu bukatarsu wanda garin haka ya je fada cikin fitina ko makocinsa ta hanyar cutar da shi tunu waɗannan fitintunu da mutum zai iya fadawa a cikinsa a cikinsu to kafiru hassalatu idan mutum ya yi sallah sallar za ta kankare masa wannan abin da ya fada ciki na fitina wasau hakanan azumi zai zama masa kafara was sadaqatu hakanan sadaka wal amru bil wal amru hakanan al amru bil ma'ruf kuma ne kikkiawan abu wan nahyu hakanan an nahyu anil munkari ana mummunan abu wato huzaifa sai ba da wannan ansa a game da fitina wato a jarrabe mutum ya kauce ma wani abu na dokar Allah saboda biya wa iyalansa bukatarsu ko biya wa ‘ya'yansa bukatarsu ko kuma akan abin da ya shafi makocinsa da ya masa rashin gaskiya ko ya cutar da shi ce wannan fitinar da mutum zai iya fadawa cikinta waɗannan ibadu da ya faɗa guda hudu a matsayin samfuri za su iya masa zama masa kafara ƙala sai sai na umar ya ce laisa ha za uridu ba wanda nake tambaya ba ولكن الفتنة التي ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر أي ولكن أريد الفتنة أنك كرنت كرنت كده نصبة ولكن الفتنة أي أريد الفتنة التي تموج كما يموج البحر إلى نفهم فتنة التي هوسنيوا كما يند كوجي يكي هوسنيوا لو كتشند إجي روة تاسو يكي تورو يكي غوريوا to irin wannan fitinar nake magana tana za ta zo ta gauraye ta hada kowa da kowa ba ina magana akan fitinar da za ta samu wani da wani da wani ba a wacce ta samu kowa ba za ta hargitse komai ya hargitse kamar yadda ruwa kogi idan igiyar ruwa ta zo ta taso to yake toro ko yake ta ainihin hargitsewa yana shiga sashin sai yana shiga sashi to irin wannan nake magana قال ليس عليك منها بأس sai Huzaifa ya ce ba ka da wata matsala da wannan kai wannan fitinar da za ta zo ta hargitse ta rikice kai ba ka da matsala da ita ya amiran mu'minina ya sarkin mu'mini inna bainaka wa bainaha baban mughlaqan tsakaninka da ita akwai wata kofa kofar kuma a kulle take saboda haka kai kana da kariya wannan fitinar da za ta zo ta kicime kai ba ta shafe ka ba ba ka da matsala da ita saboda haka tsakaninka da ita akwai kofa kofar kuma a kulle take kala a yuksaru an yuftah to lokacin da fitinar za ta zo in ji sayyidina umar kofar nan bude ta za a yi ne wato cikin ruwan sanyi ko kuma karya ta za a yi da karfi wato za a yi buɗe ta ne a hankali cikin ruwan sanyi bisa ƙa'ida ko ku a ƙofar nan karya ta za a yi ƙala huzaifa ya ce yuksaru a yi ƙofar karya ta za a yi ƙala sai na umar ya ce idan layi hulaka abadan in ku haka ne to ba za ta rufu har abada tun da ƙofa ta karye shi kenan kuma in ƙofa ta karye ba magana a rufe ta lafiyayye kofa ita ake rufewa amma kofar da ta kakkare shikenan kana cewa idan la yughlaqa da ya zama na idan na da cin dawatin nas kuma kana ita idan la yughlaqu kana yin rafa wa idan la yalbasuna khilafaka illa qalil la yalbasuna ba la yalbasu ba akai akai akai shi da rafa idan ya halatta فكي ذاك إيشا يغلق أو يغلق قلنا سيبك تي مسا واتو wanda yake ruwayar wannan hadisi daga Uzaifa shine Shaqiq ibn Salama Abu Wa'il shi yake ruwayar hadisin daga Uzaifa Uzaifa shi yake gaya musu abin da ya faru a majalisar Sayyidina Umar sai muka ce masa sai muka ce wa huzaifa da ya gaya mana wannan labarin a kana umaru ya alamul ba umar ya san da wannan kofar ya san wannan kofar wace kofa ce kala huzaifa ya ce na umar ya san ta kama an da dunar gajin lailata kamar yadda ya san kafin gobe sai an yi dare kaga wannan ba ilimi ne da ake da shakka a cikinsa ko wani kokonto ko ta baba zai yi gobe ta zo dare bai yi ba to yadda ya san cewa sai dare ya yi sannan gari ya waye a ce gobe ta yi to haka ya san wannan kofar tar inni haddastuhu bi hadithin laysa bil aghalid na bashi labari ne hadisi na gaya masa ba kama kama ba الأغاليل جمع غلوطة شين ما يغالط فيه فيه الرجل ثم أن متنزل لك الشرميه شتوبا شرميه نجا يا وسام سورة كما جنا تا زنزن تكي بابا ما جنا زتو أتكين babu zato a cikinta fahimna an nas'ala hudhaifa sai shi shaqiq ibn salama abu wa'il sai ya ce sai muka ji kwarjinin huzaifa ba za mu iya tambayarsa ba ya ba ya wato ya cika mana ido ya mana kwarjini fa amarna masruqan sai muka umarci masruq ibn al-ajda wani tabi'i ne mutumin kufa mai yawan ilimi kuma yana yawan tambaya sai mu muka kasa tambayar huzaifa sai muka tambayi sai muka ce masruq ka tambaye mana shi fasa'alahu sai ya tambaye shi wace ce wannan wannan kofar waye kofar qala albabu umar kofar shine umar saboda haka daga lokacin da aka kashe shi lokacin kuma fitina ta fara danno kai kuma fitinar da ta gauraye ko ina da ina ta shiga kowane lungu kowane sako kowane gida to wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi a wurare daban-daban ya fitar da shi a nan kitabul mawaqit babu salatu kaffara salatu kaffara haka ne ya fitar da shi kitabuz zakat babu sadaqati tukaffiru al-khati'a babin da ya kulla na cewa sadaka tana kankare laifuffuka wa fi sawmi haka ne ya kashi kitabus sawm babu sawmi kaffara inda yace as-sawmu kaffara azumi shi ma kaffara ce haka ne ya kashi kitabul manaqib babu alamatin nubuwati fil islam alamar da take tabbatar da gaskiyar annabcin annabi sallallahu alaihi wasallam a musulunci ta hanyar ba da labari kuma abin ya zo tabbata sannan imam al-bukhari ya kashi fi kitabil fitan babu al-fitnatu allati tamuju mawjal bahri inda ya kawo shi karkashin wannan babu fitinar da take wato hargitsewa take rikicewa kamar yadda wato kogi yake hargitsewa haka na imam muslim ya kitar da shi a kitabul iman babu annal islam bada ghariban haka nan nasa'i ya fitar da shi a cikin sunanul kubra babu takfiris sala haka nan tirmizi a cikin kitabul fitan haka nan ibnu majah shi ma a cikin kitabul fitan babu ma yakunu min al fitan haka nan imamu ahmad ya fitar da shi a wajen wurare guda uku a cikin littafinsa al-musnad ibnu abi shayba a cikin al-musannaf al-humaydi shi ma a cikin musnad al-bazzar shi ma a wasu wurare guda biyu a cikin littafinsa musnad haka nan at-tabarani a cikin littafinsa al-mu'jam al-awsat shi ma a wurare guda biyu akwai ruwayar shaqiq ibn salama shine abu wa'il akwai kuma ruwayar rib'i ibn hirash shi ma daga Huzaifa duk su biyun nan sun rawaito hadisi daga Huzaifa al-Baghawi shi ma ya kawo shi a cikin sharh sunna da malaman hadisi da dama sun rawaito wannan hadisi na Huzaifa ibn al-Yaman kamar yadda muka saba mukan ji wane ne marwayacin hadisin Huzaifa ibn al-Yaman to wane ne Huzaifa ibn al-Yaman Huzaifa sunan shi mahaifinsa sunan shi al-Yaman kakansa sunan shi Jabir Huzaifa ibn al-Yaman ibn Jabir al-Absi yana daga cikin manyan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama masu girman daraja shine abokin sirrin Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallama ya rada masa sirrika da dama musamman na abubuwan da za su wakana a cikin al'ummarsa wanda ba kowa ne ya sani ba shi mahaifinsa al-yaman an ce sunan shi hisil al-yaman din lakabi ne wasu su ce husayn bisin husayn al-yamani abu abdullah wato ya kulla kawance da mutanen al-ansar wato daga cikin manya-manyan waɗanda wato yana cikin manya-manyan waɗanda suka yi hijira ibnu ishaq da al-waqidi muhammad ibn umar al-waqidi sun ce lokacin da yau hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada shi kawance ko abota da ya hada shi abota da Ammar ibn Yasir haka nan mahaifiyar Hudhaifa ana cire ita Rayyan ana cire ita Rayyan bint Ka'ab daga ita daga cikin yar madina ce daga cikin al'ansar take daga cikin bani abdul ashhal bani abdul ashhal daga wannan gidan ta fito Huzaifa ibn al-Yaman da dama daga cikin tabi'ai sun yi ruwaya daga wajensa daga ciki akwai Abu Wa'il wanda shi ruwaito wannan hadisi akwai Rabi'i ibn Hirash wanda shi ma ruwaito wannan hadisin da muke ciki akwai Zirr ibn Hubaysh Zirr ibn Hubaysh wanda yana daga cikin al-Mukhadramun yayi rayuwa a jahiliya amma bai samu haduwa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ba su hadu ba saboda haka ya zanto cikin cikin wato tabi'ai amma rayuwarsa ya riski zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam ya riski zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka in aka dubi ta wannan bangaren shi ma ya samu wata falala khairun nasi alqarnu alladhi bu'istu fihi saboda haka hada fihi nau'u min as-suhba bi i'tibari idraki zamanin nubuwa ya dan riski zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan da rai shi ma annabi yana nan da rai amma dai Allah bai nufa suka haɗu ba to wannan ya hana shi ya zama sahabi kamar yadda sauran ake kiran sahabi sai ake ce musu al-mukhadramuna wanda suka ci suka ga suka gaje suka ga yau akwai Zaid ibn Wahab shi ma yana daga cikin almajiran bin Huzaifa akwai Silat ibn Zufar akwai Sa'lab ibn Zahdam akwai Abu al-Aliya ar-Riyahi akwai Abdurrahman ibn Abi Layla Abu Idris al-Khawlani da mutane da dama waɗanda suke cikin tabi'ai manya-manya wanda suka yi ruwaya daga Huzaifa ibn Yaman Huzaifa ibn Yaman yana daga cikin sahabbai wanda suka yi ta bada ilimi yana cikin waɗanda sayyidina Umar ya tura su ya Sham ta je suka yi ta bada ilimi ta su Abu Abu Darda da sauransu ya rike almada'in zamu ji cikin tarjumarsa inda ya kasance cikin waɗanda suka rike har abin nan komandan yaki ya rike a cikin sahihaini bukhari da muslim yana da hadisai goma sha biyu wanda suke muttafaqun alaihi bukhari shi kadai ya rawaci hadisai takwas muslim ya rawaci hadisai goma sha bakwai ba tare da bukhari ba shi mahaifin huzaifa ibn al-yaman shine hisr wato ya zama a cikin mutanensa kafin musuluntarsa rigima ta hada su da wani har ya zanto ya yi kisan kai kafin ya musulunta saboda haka sai ya gudo madina ya gudo madina sai ya haɗa kai da ƙabilar bani abdul ashal a nan ma cikinsu ya aure shi ne sai mutanensa suka masa laƙabi da al-yaman al-yaman shi ne wanda yake nuna na ƙawaice da al-yamaniya al-yamaniya suna nufin al'ansar al-yamaniya suna nufin al'ansar Huzaifa ibn al-Yaman bai halarci yakin Badar ba. Bai samu halartar yakin Badar ba shi da mahaifinsa. Me ya hana shi ya halarci yakin Badar shi da kansa yake ba da labari game da abin nan Muslim Muslim ya ruwaito. Yake cewa ma mana'ani an ashhada Badran illa anni kharajtu ana wa abi. Bayan Annabi ya yi hijira da shi da sahabbansa sun koma Madina. Huzaifa ibn al-Yaman shi da mahaifinsa suka so fitowa su ma su yi hijira su biyo annabi sallallahu alaihi wa sallama sun fito kenan sai qurayshawa suka kama su sai suka kama su za su gudo madina sai suka ce innakum turiduna muhammadan za ku tafi wajen muhammadu ko sai suka ce a mu madina kawai za mu ba wajen sa za mu ba ce za mu kale ku amma ku yi mana alkawari ku dau alkawari cewa za ku je madina amma ba za ku shiga cikin rundunarsa ku yaƙe mu ba saboda haka suka ce to mu muka alkawari ba za mu shiga cikinsa mu yaƙe ku ba da haka da suka zo madina suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin za a fita yaƙin badar ka ce to mu fa ga yadda muka yi da wurin shawa annabi sallallahu alaihi wasallam ce nafi bi ahdihim wa nasta'inu Allah alaihi cika musu alkawarin ku zauna kuma za mu nemi taimakon Allah a kansu sauraka sai zanto ba su dalilin wannan sai zanto ba su halarci yakin abin nan ba amma sun halarci yakin uhudu da ba su ta zama haka nan ba kuma sun dai musu alkawari wannan sun cika musu ba su kasance tare da su da annabi sallallahu alaihi wasallam a yakin badar amma sun fita yakin uhudu a nan ne mahaifinsa ya shahada a nan ne aka kashe mahaifinsa kuma wani ɗaya daga cikin musulmi ne ya kashe shi bisa kuskure a wasu malamai suna cewa wanda ya kashe shi ne abu mas'ud al'ansari wanda muka gama hadisinsa bisa kuskure ya kashe shi bai gane shi ne ba domin a wannan lokacin mayaka sukan rike silke na yaƙi sukan sa silke kuma suka rufe fuskarsu to in babu wata alama ba za a gane mutum ba in ba da wata alama ba za a gane shi ba saboda haka mutum zai iya kashe dan uwansa ma bai sani ba zai iya kashe dan uwansa wanda suka fito ciki ɗaya bai san dan uwansa ba saboda ya rufe fuskarsa ba ba a san waye ba to lokacin da suka yi lokacin da shi Yaman ya fito a cikin ana cikin wannan rugun tsumi tunda kun san wasu sun yi gaba aka fito da wasu ta baya sannan na baya na baya suka shiga saran waɗanda suke musulmi da suke nan tsakiya waɗancan kuma suka zo sai suka musu kofar rago to haka guri sai ya kace mai to a lokacin sai ya zanto wasu daga cikin mayakan sahabbai mayakan musulmi sun yi kan shi al-yaman sai ɗansa huzaifa ya rika ihu yana cewa babana ne babana ne babana ne jama'a babana ne kafin ka ce mai har sun kashe shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to a zo ni zan ba da diyarsa huzaifa ya ce na yafi diyar huzaifa shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya tura shi a daren yakin ahzab ya tura shi je masa ya gano masa wato kafirai abin da rundunar kafirai ya suke ya samu masa labarinsu huzaifa yana ba da labari kamar da ke cin sayo muslim lokacin wani daga cikin tabi'ai suna zaune sai wani yake cewa kai ina ma na riski zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama mu fita yaki tare da shi da an ga bala'i eh shi bai zi zamanin ba yace ina ma na riski wannan lokacin a fita yaki da an ga bala'i zai face rufa mana rufe mana baki ce ka roƙi Allah ka gode wa Allah da bai kai ka wacce lokacin ba don wani abin in ba ka halarce shi ba za ka iya sanin me ya faru ba sai an lokacin ya faru wa la qad kuntum tamannawna al-maut min qabli an talqahu fa qad ra'aytumuhu wa antum tanzurun kafin mutuwar cewa kuke ta zo mu ba tsoron mutuwa muke ba a mutu amma sanda mutuwar ta zo kuma lokacin kuma sai ido ya rena fata ba ya sa'a ba sai ga mutum ya juya ba ba ya sa'a ma wani mai rauni imani sai rinda ya ce ka gode wa Allah da baka yi zamanin sa to shine yake ba shi labari a yakin badar a yakin azab shine yakin da aka tsorata wa balagatul qulub al hanajir tadununa billahi wa hunalika tuliyal mu'minun zulzilu to yace da daddare iska mai tsanani tana kadawa ga tsananin zafi ana zazzaune sahabbai suna zazzaune an kewaye ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ya ce waye daga cikinku zai tashi ya je ya nemo mana labarin mutanen nan in kasance tare da shi rana a gobe alkiyama to zama abokina muna tare alkiyama uzaifa ya ce duk muka yi shiru annabi ya sake cewa wane ne zai fita je nemo mana labarin mutanen nan fa akunu ma fa yakunu ma'i yawm al-qiyamah yace fasakatna duk muka shiru annabi ya sake fada aka yi shiru saboda a lokacin an gaji tubis bayan gajiya ga kuma tsoro saboda dandazo wato gangami suka yi na fitar hankali gangami suka yi na fitar hankali can sai manzo Allah ya ce ya huzaifa ko ya ce saboda haka na ga dole tun da har ya kira sunana ni ne zan tashi sai ya miƙe ya ce maza ka je ka abin da ya ce na tashi faka annani amshi fi hammam ana tsananin zafi amma saboda karamar biyayya da ne wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai na daina jin wannan zafin kamar ina tafiya cikin ruwan dumi haka na ji haka ya je da ya dawo sai sanyi ya dawo ya ce na je na laɓe ina kallon su ya ce abu sufiyan ya ba da baya yana ɗumama kansa da wuta ya ce a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa tsawatar masa ya ce in ka je kakka tunzura mana su ka je kawai ka samo labari ka kakka tunzura su saboda haka da ya je ya ce naɗe yana hango abu su yana gano bayan abu su yana ya ɗau kibiyarsa ya ɗora a kan wafarsa ya ce da zai har ba zai same shi ya tuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ka tunzura mana su sai sai na kyale su ya gama kiyasta yawan su da abin da ɗinsu ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa ya ce yana dawowa ya ji shi kamar cikin ruwan ɗabi yake tafiya amma yana dawowa ya gama kawo labarin ya zauna sai sanyi karama ce Allah ya nuna masa na biyayyar da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan sanyin da ake fama da shi da makyarkata sai Allah ya dauke masa amma da ya dawo ya zauna ya gama aikin sa sai kuma kamar kowa shi ma da shi gaba da jin sanyin sa to kaga shi shikenan ya ya ci abin nan lokaci yayi a cikin sayo muslim huzaifa yana cewa haddathani rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima yakunu hatta taquma as-sa'a ghayra anni lam as'alhu ma yukhriju ahla al-madinati minha annabi sallallahu alaihi wasallam ya bani labarin abubuwa da za su ta faruwa su ta faruwa hatta shi alkiyama amma ban tambaye shi ba me zai fitar da mutanen madina daga cikin ta wani abu ne zai faru har mutanen madina suka hijira suna barin madina ban tambaye shi wannan ba huzaifa yana cewa wallahi inni la'alamun nasa la'alamun nasi bi kulli fitnatin hiya ka'inatun fi ma baini wa baina sa'a na rantsi da Allah na fi kowa sanin kowace irin fitina ce da za ta faru za ta faru har tashin har zuwa tashin kiyama nabi ya sanar da shi abubuwa da za su faru da irin mutanen ma da za su wuce gaba da waɗanda za su kowa zaƙewa duk annabi ya gaya musu ya kasance na cewa kanan nas yas'aluna rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi wa ana as'aluhu anil sharri makhafata an yudrikani mutane sukan yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tabbaya ne game da alkhairi kowa ya zo gurin annabi falala yake so a gaya masa amma ni ina so in ji labarin wani sharri ne wata musifa ce don gudun katta suke ne san yaya zan kauce mata sauraka shi kullum irin waɗannan abubuwa yake wa annabi tambaya a kansu sauraka annabi sallallahu alaihi wasallama ya sirranta ma huzaifa sunayen munafukai waɗanda Allah ya sanar da shi da annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa bai san munafukan duka ba ya san wasu bai san wasu ba ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلم التي لا تعلمهم نحن نعلم akwai waɗanda suke cikin mutanen madina ne sun ƙware ƙware da gaske akan munafici baka san su ba mu muka san su sauraka Allah ya sanar da su wasu amma akwai wasu wanda Allah bai sanar da su ba sauraka waɗanda ya sani su ya gaya wa Huzaifa saboda haka ya kiyaye duk abubuwan da za su faru wanda wannan yana daga cikin sirrin da yasa sai na Umar ya kira shi ya yi masa wannan tambayar an tambayi Ali ibn Abi Talib game da Huzaifa yace kana a'laman nas bil munafiqin yafi kowa sanin munafikai wannan yana cikin mustadrak na hakim har kai kasance sai na Umar idan mutum ya mutu wani ya mutu to sai na umar ba zai masa sallah ba sai ya ga huzaifa a sau zai fahimci to wannan ba a cikin don haka ya je tambayi huzaifa cewa a ana minal munafiqina annabi ya faɗi suna na cikin munafukai ka duba irin wannan rashin miƙe kafa ta sahabbai shi fa ya samu talbishir na annabi sallallahu alaihi wasallam na dan aljanna wa umaru fil janna eh amma duk da haka a tsorace kai ya je wani abin da wannan abin zai tashi saura ka yake tambaye sa a ana minal munafiqina sai huzaifa ce la wala uzakki ahadan ba'daka ba zan ƙara kuma wanke wani ba bayanka don ba haka ba sai kullum a yi ta masa cincirindo a ƙofar gida ba zai huta ba daga gari gari za a rika zuwa sai na umar ya ji haka sai fashe da kuka an tambayi huzaifa kamar yadda abu yahya yake cewa an tambaye shi wani mutum ya tambaye shi ce menene munafici ya ce an ta takallama bil islam wala ta'amalu rika cika baki akan sha'anin musulunci amma baka aiki da shi kai ta magana ana magana musulunci kai ka kowa zakewa amma kuma aka zo aiki da musulunci ce ai baka yi irin mutane masu cika bakin ƙaryar san annabi amma da an ce ga aikin annabi ga sunna annabi kuma nan kuma sai su ma yaƙe ta to wannan duk munafici ne an ce lokaci yayi dole in hakura insha Allah karatu na gaba za mu karkare tarjamasa sannan kuma mu ci gaba da fassarar wannan hadisi nashi abinda muka faɗa da daidai Allah ba mu lada da kuskure da ta mana wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh